الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا شاهد قوة بير هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقبك زوى مدينة شكرة تدبو إلى تريهود أربعين دشدة wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2024 a yadda wato coci ta tsaya ta tsara ba tare da wata hujja ko wani dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma karatun da muke yi na mako-mako a nan masjidun rahma da yake unguwar city case a nan mai a satin da ya gabata mun tsaya daga aya ta 116 zuwa ta 117 a cikin suratul tauba a ƙarshen shafi wato na 205 kenan a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce laqad taballahu ala nabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم نعم kamar yadda muka sani muna taɓowar wasu matsaloli da suka shafi zakka na zamani alƙadayar mu'asira ko fi na wazilin zakka a yau za mu tattauna akan wata matsala guda shine zakatu malin ta'mil shin kuɗi na inshora assurance da faransanci inshora shin suna da zakka ko ba su da zakka shine abinda matsalar za ta tattauna akan shi asalin abinda ya shafi wato shi inshora tarihinta ta fara ne a ƙasashen turawa ta ɓangaren jirgin ruwa saboda wancan lokaci babu jirgin sama sai ana ganin akwai hatsari yin balaguro cikin jirgin ruwa sai suka kirkiro wannan inshora a karni na goma sha biyu miladi kenan duziyam cycle sannan al'amarin ya cirata ya girma a alif da ɗari shida da sittin da shida mil sisan lokacin da aka yi wata babbar gobara a ƙasar ingila sai tunani ya fara zuwa na a kirkiro wannan na fata ana fahimta ta to don haka wannan shine takaitaccen tarihin inshora ko assurance to amma in muka zo mi ake nufi da inshora shine yanzu abin da zamu yi bayani a gurguje an kawo ta'arifat da dama amma wanda zamu dauka ɗaya ne daga cikin su shine iltizamu tarafin li akhar wato bangare biyu guda daga cikin su yayi lazimci cewa bi ta'widi naqdiyyin cewa zai ba da dukiya musanya madadin dukiya yadfa'uhu lahu wanda za a bashi auli man yu'ayyinuhu ko ga wanda ya tantance inda tahaqquqi hadithin lokacin da anka tabbatar da wata asara ta abu ko wata gobara ko wani accident ihtimaliyun wanda ba tabbas bane ihtimal zuwa gaba kenan lokacin da ka zo ka bada kuɗinka a wajen masu inshora an gane ko za ku yi kulli ne alkawari da kai da su ga abin da za ka ba su su kuma za su ɗauki nauyin idan asara ta gittu ga abin da za su baka ko za su ba madadin wani wanda ba kai ba tun tana yiwa ka mutu mun gane wannan shine wato iltizamu tarafin li akhar wani bangare zai yi lazimta kin shi bangare inshora shine zai maka lazimci kai da ka bashi kuɗi dan mu gane karatun da kyau yace ihtimal wato inda tahaqquqi hadithin ihtimaliyyun mubayyanun fil aqd za a bayyana inshora kan me take magana domin ita kanta inshora kala kala ce ina fata an fahimci ni ma'ana akwai ta gobara akwai ta kaza akwai ta kaza kenan sai an tantance an rubuta yace to muqabila ma yadfa'uhu lahu hadha al-akhar shi ko abinda madadin abinda shi wancan zai bayar bangare guda kenan bangaren da zai bada kuɗi min mablaghin naqdiyyin ya bada mablagh wato wani gurgudu na kuɗi fi qastin fi qistin aw nahwihi ma'ana ko ya bada qistin da wato kaso-kaso daban-daban au nahwihi ko abin da ya kama da haka wannan shine ta'arifin inshora to a yau zamu bayanin nau'uka na inshora daga nan zamu dakatar da karatu sati mai zuwa in Allah ya kaddare akwai rayuwa sai a zo a yi bayanin hukuncin zakka ko ba haka ba insha Allah ta'ala na farko akwai abin da ake kira at-ta'minu tijari inshora ta kasuwanci wa yusamma ana kiran shi at-ta'minu bi qistin thabit shine inshora asalin ta'amini baka aminci ne daga amina ya amanu sai an kace ta'amin an baka aminci amma bi qistin ka ba da wani dukiya rabo sabitin tabbatacce ina fata ana fahimta ta to wannan ta'aminu tijari kasuwanci ne ake yi da shi ma'ana zaka ba su kuɗi to amma shi idan baka yi wani accident ba ba a samu wani hatsari ba su sun mallaki kuɗin kina kaga ya zan ya zan kasuwanci to ana yin nau'uka akwai nau'uka daban-daban karkashin sa akwai ta'minul ashkhas inshora ta dan adam shi karan kansa ma'ana assurance inshora mun faɗi wannan wato shine cewa akwai assurance ta dan adam shi da kansa misali idan misali mutum ya samu wani hatsari an gane ko ko kuma a'a mutumin ba hatsari yayi ba wani hatsari ya gitta masa afwan wanda yake koko yayi wani mummunan rashin lafiya to sai zaman to kuɗin da kake ba su su lokacin da kai rashin lafiya su za su yi maka magani to a wannan ake ce ta'minul ashkhas akwai ta'minul amwal shine yin inshora ga dukiyarka mutum ya yi ma gidan shi inshora ko da ya kama da wuta ko abin da ya kama da haka ko ko dukkan dukiyar sama ya yi mata inshora abu na uku sai ta'minul mas'uliyya wato inshora ta responsibility an gane ko responsibility kenan shine cewa ma'aikata kamar diroba misali ko kuma kamar likita mutumin da yake wani aiki to kaga wata rana yana yiwa yayi kuskure wajen yin tiyata misali a samu matsala to wannan kuskuren da zai yi bai da kuɗin da zai biya to sai ya rinka ba zuba wa inshora wani kuɗi don in irin wannan hatsarin ya faru wato sai ya zamanto inshora ita za ta ɗauki nauyin wannan hatsarin nashi to wannan shi ake kira at-ta'minu tijari ya kasu wato ta'minul ashkhas ta'minul amwal ta'min al-mas'uliyya na biyu sai ta'minu ta'awuni shi ko ta'minu ta'awuni shine wato wanda inshora ce amma ta taimake kiniya ana kiranta at-ta'minu tabaduli ta musanya an gane ko to irin wannan ta'bir shi shari'a ta yarda da shi wannan asalin shi shi kuma kuɗi ne za ku tattara ku bayar kuna hada kuɗi kuna bayarwa kun gina gidan inshora naku na kanku kun ɗauki ma'aikata ana musu biya su ba kasuwanci suke yi ba dukiya ce kuke tarawa amma su suke kula da ita ana gane ni idan wata matsala ta samu sai a ɗebo cikin waɗannan kuɗaɗen a yi aiki amma kuɗin suna nan matsayin na jama'a ne ba na masu aiki a gidan inshora ba ko shi mai inshora ta ku ce wanda ana kiranta at-ta'binu ta'awuni wannan shari'a ta yarda da shi amma wancan at-ta'minu tijari shi ta yarda ba ta yarda da shi ba sai at-ta'minu ijtimai wato inshora ta wato jama'a ta gwamnati kenan wanda ake kira social ko social wannan shine wanda ake kira ta'minun ijbari nizamul ijbari dole ne shi tushrifu alaihi daula kasa ce take kula da shi shi kuma wannan zaka ga gwamnati tana sawar kuɗi wani lokaci kuma ma'aikata su ma suna sawar kuɗi cikin bashin ka albashin ka ana cirewa ana cirewa ana cirewa kai baka ba sani ba watakila kuma ko ka ce baka yadda ba dole sai an cire me yasa gwamnati take yin wannan wani lokaci na wani na wani yafi na wani yawa saboda ana kallon biyan mutum wannan kaza yake samu wannan yake samu to me yasa saboda a wannan lokaci ana son shi wanda yake badawa almu'ammanu alaihi aw man yu'awwalu aw man ya'ulu ana son wanda yake zuba kuɗin koko wanda yake ɗaukar nauyinsa ko matarsa ko ‘ya'yansa ake son ala ta'widin su samu madadi au mukafa'a ko ku mukafa'a au ratibun ko ko a ba mutum biya inda ta haƙoƙin hatsarin mu'ammali diddahu idan mutum ya samu irin wannan matsala za ku iske gwamnati tana cire wani abu cikin biyanka lokacin da ka mutu akwai abin da za a ba ƴaƴanka lokacin da ka yi ritaya akwai abin da za a ba ƴaƴanka lokacin da ka samu hatsarin da ba za ka iya aiki ba akwai biyan da za a rinka yi maka an gane ko to shi ake kira at-tamin wannan shi daga cikin abin da ke shiga cikin shi at-taminatu taqa'udiyya kamar inshora wanda take ta mutum in yayi ritaya ko kuma wal ijtima'iyya ko ta jama'a wanda misali mutane ne suke haduwa idan matsala ta same ka kana da kana bude wannan ba sai ma'aikacin gwamnati ba ko mutum yana iya zuwa shi ma ya bude wannan wasihiyya da rashin lafiya idan baka da lafiya sai a diba cikin waɗannan kuɗaɗen ana yi maka ina fata an fahimci ni to shi da at-ta'minu ta'awuni wannan babu matsala don saboda dukiyar ta kuci shi ma wancan at-ta'minu ijtima'i wasu malamai suna ganin duk da yake an ce dole ne amma saboda maslaha kace kuma dukiyar za a rinka yi maka za ta rinka amfana ka ba ta wani bace to suna ganin wannan babu matsala a gare shi amma shi at-ta'minu tijari malamai sun haramta shi qat'an tunda mallakar dukiya ne mutum zai iya shekara 20 30 yana zuba dukiya bai taba yin hatsari ba ina fata ana fahimta ka sannan kuma su ba za su bashi komai ba da wace dalili suka ce wannan dukiya cikin malamai masu bada fatawa na duniya kashi 99 cikin 100 sun tafi cewa wannan bai halatta ba amma an dan samu wadansu ƴan ƙwarori sun ce ya halatta amma in kayi da niyyar wai ba da tabarru'i na taimako ne ka ba su hali ba tabarru'i bane domin baka yi niyya ba tilas da kai aka yi kuma lokacin ma zaka samu hatsarin wajen ɗaukar kuɗin a baka ka sha wahala sai ka ɗauki wani lauya sai ka ɗauki wani mace zai saye an gane ko zai saya wai wannan hatsarin naka zai saya saboda su ba shi dukiya kuma akwai matsaloli daban-daban to almuhimmu ne kun ji su kala uku ne at-tijari at-ta'miru tijari at-ta'miru ta'awuni at-ta'mir al-ijtima'i sati mai zuwa in akwai rayuwa sai mu zo mu yi bayanin zakkar su kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam amin Allah saki mai ta aya laqad taballahu
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم نعم آمين كما يدى ساتي بياني يقبات ساتين دي قبات وانا آية أكوي مسألة لي كوي دزاء بسار مفسرة تقوده muka ce na farko za a kawo asbabun nuzul kuma sun gabata cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab mun kawo sababun nuzul mai tsawo kuma mun kawo cikin al-muharrar fi asbabin nuzul al-qur'ani doktora da aka rubuta a Saudiya sababin nuzulin wannan aya shine ta sauka akan Ka'ab bin Malik da sauran mutane guda biyu wadanda ke tare da shi mun gane wannan da kyau muka zo muka yi bayanin ilmul munasaba shine abu na biyu wanda shi ibnu ashur ya ce an yi intiqali ne daga at-tahriz ala al-jihad bayan Allah ya motsar da mutane zuwa ga jihadi sannan kuma wattahdhir min at-taqa'us ya tsoratar da su daga yin zaman su su ragwance ila bayani fadilatil ladina tadabu lil ghazwi dan ayi bayanin waɗanda suka samu falalar fita yaki waɗanda ba su fita ba in babu uzuri sun yi asara to waɗanda suka fita nan su suna da falala akan waɗansu ina fata ana fahimta ta to shi da ibnu ashur ya kawo kenan kaga mun samu ilmu al-munasaba duk da yake imamu fakhruddin razi a cikin tafsirinsa a tafsirul kabir shi da ya zo munasabar da ya kawo ba wannan ya kawo ba shi cewa ya yi wato Allah subhanahu wa ta'ala lamma staqsa fi sharhi ahwali ghazwati tabuk bayan Allah ya yi bayanin abin da shahi yakin tabuka wanda an kishi ne a hijira tana da wata da bakwai abin nan wata da cikin wata da bakwai shekara ta tara ta hijira aka yi yakin tabuka ko ba karban akwai littafi ghazawatun rasuli sallallahu alaihi wa sallam ka karanta shi kowace ghazwa ghazwatu uhud ghazwatu badr as-sughra da al-kubra in an ce al-kubra wacce ce wadda aka yaki ta shekara biyu ta hijira as-sughra ita ce wadda aka yi bayan wato yakin badar sai ba a yi yaki ba shi yasa ana kiranta ghazwatu badr al-kubra as-sughra saboda ita ba a yi yaki ba mau'id ne aka dauka wasu kuma suna kiranta waccan al-kubra ana kiranta badru al-qital wasu kuma suna kiranta yawmul furqan kamar yadda Allah ya kirata yawmul furqani yawmul taqal jama'an ko ba ka da bane amma waccan ana kiranta badrul maw'id ko badrul sughra saboda ba a yi yaki ba ina fata ana fahimta ka to sai ce bayan Allah ya yi bayanin shi imam fakhruddin razi kenan Allah ya bayanin ya kai matuka ga bayanin abin da ya shafi yakin tabuka yayi bayanai daban-daban yace ada fi hadhihi al-aya ila sharhi ma baqiya min ahkamiha sai Allah ya sake dawowa dan yi bayanin hukuncin waɗanda ba su fita yaki ba kenan shi a wajen imam fakhruddin razi shine cewa an yi bayanin waɗanda ba su fita ba to yanzu an sake dawowa a ƙara tantance hukumce-hukumcen waɗanda suka fita da su fita ba a yi bayanin matsala filla-filla in ji waɗansu ban sani ko mun fahimta ba ina fata ana fahimta ta ya ce kuma saboda mi akwai ishkali kuma ayat ta fara da Allah ya karɓi tuban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu zo mu yi bayani to alhali ko nan sun je wajen yaƙi da me dalilin a ce an karɓi tuba ya kamata a ce a'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya ɗauka sai ka ce Allah ya karɓi tubansu su kuma ai aiki ne na alkhairi suka yi ba sani ko mun fahimta ba yace saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam zamu zo bayani kamar da mas'ala tana yiwa ya aikata mukhalafatul aula an gane ko ga abin da ya fi cancanta yayi sai yayi wanda ya cancanta bai wanda ya fi cancanta su kuma mu'minai suna iya su yi kuskure sannan kuma sun yi jihadi to tunda sun yi jihadi sai Allah yana son ya nuna wannan wahala da suka sha ta zan sanadiyya a gafarta musu ban sani ko mun fahimta ba ka koma cikin tafsirul kabir na Imam Fakhruddin Razi zaka ga wannan bayani ina fata an fahimce ni to wannan shi ne da sauran bayanai da ya kawo ya ce kuma Allah ya fara da ambaton tuba ibtada bi zikri tauba qabla zikri dhanbi tatyiban li qulubihim dan Allah ya fara da tuba bai faɗi laihin su ba sai fara da zancin tuba dan saboda hankalin su ya kwanta kamar yadda anka ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin wannan munasaba ce wanda Imam Fakhruddin Razi ya kawo to yanzu wannan shi ne matsaloli guda biyu matsala ta farko asbabun nuzul matsala ta biyu ilmul munasaba to sai matsala biyu da suka yi saura matsala ta uku shine za a yi bayanin mufradatul aya ɗaiɗaikun kalimomi tare da bayyana hukumce-hukumce na qira'at da kuma lugha da suke karkashin aya mun gane wannan in an kai bayanan waɗannan aka ƙari sai matsala ta ƙarshe shine a zo a fitar da waɗansu matsaloli guda hudu matsaloli guda hudu ko guda biyar uku suna da alaka da aqida biyu kuma suna da alaka da usulul fiqh da fiqh wanda ya an ga su shikenan sai kuma mu je gaba tunda in mun ce kanta zamu sai ai abin da zai kare fa naqulu amin fa naqulu wa billahi nasta'in ko ba haka ba Allah ce to laqad taballahu an gane ko tabbas Allah subhanahu wata'ala ya karbi tuba yace ai adama taubatuhu inji mai jalali dan zaka duba ya dawwamar da tuban shi ma'ana ba yanzu bane ɗaya karbi tuban sa ko da yaushe yana karbar tuba to laqad taballahu 'ala an-nabiyyi Allah ya karbi tuban annabi sallallahu alaihi wasallam ko 'ala an-nabiyyi a qira'ata wato nafi don kar kawai yanci an ce da biyu ce ko wani sabon alkur'ani ikhtilaful qira'ati Allah ya karbi tuban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sabani shin annabawa suna sabo ko ba sa yi waɗansu hashawiyya suka ce annabawa suna iya kafirta su dawo musulunci wannan akida ta yi muni kwarai da gaske da jinta hashawiyya ka san hashawu da ba ta amfani wasu suka ce annabawa suna aikata kaba'ir wasu suka ce a'a ba sa aikata kaba'ir sagha'ir ne suke aikatawa wasu suka ce ba sa yin laifi kwata-kwata amma zancen da aka fi ɗauka suna iya su yi sagairu zunub ko ko su yi mukhalafatul aula shi yasa aka ce laqad taballahu ala nabi bayani da su wal muhajirina da kuma al muhajirina su ne waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina kafin ai fathu makka domin la hijrata ba'da al fath hijira daga makka zuwa madina ita ke rufi babu wata hijira tun da makka ta koma darul islam amma ka tashi daga wani wuri in ka gaba ka samun damar bauta ma Allah ka je wani wuri inda zaka samun dama wannan akwai shi ba sani ko mun fahimta ba wal ansari al muhajirin jam'i ne al muhajir jam'u muzakkar salim wal ansar da kuma al ansar wanda sun ka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma wato jam'u at taksir ne ba jam'u muzakkar salim an gane ko jam'i ne al nasir wanda ya taimaka sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace allazina tabauhu waɗanda suka bi shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun ya kawo alladhina tabauhu waɗanda suka bi shi shin nan wace biya ake nufi waɗanda suka ce sun bi shi a lokacin da aka je wajen yaki wasu suka ce a'a alladhina tabauhu mundu aslamu ila ghazwati tabuka domin ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtasiru ala al-ghazw ina fata mu ciri suna bibiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa ba wai sai lokacin yakin tabuka ba ban sani ko mun fahimta ba kenan sai zama to ittiba'na ana nufin al-ittiba'ul 'am la al-ittiba' al-khas wanda sun kace a'a saboda ana zancen gazo tabuka alladhina taba'uhu nan gazo tabuka ta saboda a nuna waɗanda suka fita din nan suna da wato muhimmanci alladhina taba'uhu waɗanda sun kasbi shi fi sa'atil usra a cikin lokaci wanda yake mai tsanani usra sino ana mata dhamma amma yaqub daga cikin qurra'ul ashra yana karanta fi sa'atil usra usra an yi mata dhamma amma jamhur suna karanta fi sa'atil usra wannan babu matsala ba sai ko mun fahimta ba me yasa babu matsala saboda ikhtilaful qira'ati yanqasimu ila qismayn akwai ikhtilafun fi nutqi wannan la yughayyiru fil ma'na shay'an akwai ikhtilafun alladhi yu'addi ila al-ikhtilaf al-ma'na to wannan shine dole sai an tantance shi to wanga kawai nutq din ya bambanta da usra da usra ma'anar su dai da dan jimmana da dan jimmai ko da dan juma da dan jumai ko ba haka ba a lokaci wanda yake lokaci ne na tsanani malaman tafsiri suka kawo magana guda biyu a nan sa'atil usra waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa ana nufin sa'atul usra wannan lokaci na tsanani shine lokacin yaƙi yaƙin tabuka waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a fi sa'atul usra in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun in kuma ka duba cikin at-tafsirul kabir na imam fakhruddin razi a sa'atul usra wasu ci a ana nufin dukkan lokacin da sun kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da suka taimaki addinin nan fa akwai matsala makka an sha wahala a madina an sha wahala don haka duk cikin taimakon da suke sa'atul usra ne to amma sa'a ai guda ce ba a ce fi sa'atul usra ba ko ba haka ba kaga mai jin larabci ce mai jin larabci dan jami'a sai ce a akwai matsala a'a sai an ka ce al-mufrad al-mudaf ila al-ma'rifa yufidu al-jam' وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بيتي وإن تعدوا أنعم الله با تتي نعمة الله كاكا قد يتي أما جمعي أجل في قد يتي لا تحصوها ماذا أقول إلي سفاوة أن قال في ساعة العسرة ألوكة سنني أي وقتها ko lokacin da akwai tsanani domin nan ne kake iya gane masoyinka ba ka gane mai son ka sai ka shiga cikin matsala amma shi yasa da mai kuɗi da mai mulki da wanda yake cikin saukin rayuwa baya gane mutane al-akhillau rakha'u kathiru wa indal bala'i hum qalil fama laka inda na'ibatun khalil ko baka da bani fala yaghrurka khullatu man tu'akhi fama laka inda na'ibatun khalil wa kullu akhin yaqulu ana wafiyun an gane ko walaysa yaf'alu ma yaqulu siwa khillin lahu سوى خل له حسب ودين فذلك فذاك لما يقول هو الفعول dan haka mutum bayyuwa ka gane masoyinka sai kana cikin matsala shi yasa Allah bai ba annabawa kuɗi ba bai ba annabawa mulki ba da ya ba su mulki da kuɗi da ƙarfi da munafukai duk sun shiga addini ko ba kana bane amma sai a bar annabawa farkon da awa wannan in mun ce ba galibi muke nufi don annabi Sulaiman yana da mulki yana da kuɗi muna nufin galibin annabawa amma sai a bar su ba su da kuɗi kuma a bar su ba su da mulki saboda wanda zai bi su ya bi su don Allah ina fata ana fahimta mun gane wannan ko fi sa'atil usra a cikin lokaci wanda yake lokaci ne na tsanani an gane ko wahiya haluhum fi ghazwati tabuka cikin jalalin gashi nan yace halin da suke a cikin lokacin lokacin tabuka yace kana rajulani yaqtasimani tamratan mutum biyu sai su raba dan dabino daya ka kusa akwai yunwa duk wanda ya balaguro sahara ya je libya ko algeria ya sayar da mutane suke wahala abin ruwa ma ga su za ka je ne da lita 25 wannan wato jalka an gane ko ko mu ce bido an gane ko ko ruduwa mai ɗaukar lita 25 yar ruwan kaɗan ne kake sha a wannan dajin ba a yin alwallah taimama ne ake da ruwanka in ka ce za ka yi alwallah kashi za su baka to in na ka so ka ƙari nawa za ka sha a taimama nan ta zan wajibi ina fata ana fahimta ta wal wato wal ashratu ya'taqibuna al ba'ir ashratu mutum goma ya'taqibuna al ba'ir suna wato musanya wajen hawan raƙumi wannan ya hau in ya gaji wannan ya hau mutum goma saboda babu raƙuma alal ba'i wato ya ataqibuna daga aqib ne shine abin da ya biyo baya aqiba ya aqubu an gane ko to i'taqaba kenan wannan ya hau ya ba wannan wannan ya hau ya ba wannan ya ataqibuna al ba'ir al wahid washtadda al har wato zafi yayi tsanani hatta sharibul farz intabe farz fa'un ra'un mai sukuni da sa'un ita da muka ce ma ca da hausa ba ba haka ba ba fars ba ba a cewa hatta sharibul fars har lokacin da sun ka sha doki ba doki ba ke nufi dan kowa na ana nufin har lokacin da suka sha ruwan da ke cikin tumbi na rakumi saboda kun san rakumi yana da reserve ko reserve na ruwa to in aka tafi babu ruwa sai a yanka rakumi sai a ɗebo waɗanda ruwan da ke cikin cikin tumbinsa a sha shine fars tumbi Allah ce nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'iban bishayin in ba haka ba ba za a gane shi ba mun gane wannan ko kuma yanka ce alfarsu yana nufin abin nan doki kuma yana nufin godiya ba a cewa alhisanatu kai mai jin larabci wani yana isa kai mallan a bari mu ce hisanatu nan kowa zai gane ta Allah kyauta kuma lokaci ne mai tsananin tsananin zafi shi yasa Allah ce wa qalu la tanfiru fil harr qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun imam suyuti a cikin littafin sa al itqan fi ulum al qur'an ya kawo an naw'ul khamis nau'i na biyar cikin ulum al qur'an da ya kawo yace al firashi wan nawmi an gane ko akwai qur'ani afwan an naw'ur rabi nau'i na hudu asaifi wa shita'i akwai asaifi qur'ani da ya sauka lokacin zahi ashita'i wanda ya sauka lokacin sanyi ko hunturu liila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf ko ba karan bane to sai ya kawo su daga ciki ya kawo ayoyi kamar yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala ta sabka fi as-sayfi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Umar amma takfika ayatu as-sayf ko ba haka nan bane to da haka ne ta sabka a cikin lokacin zafi da kuma aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sabka a lokacin zafi domin ta sabka ne wace a lokacin da aka yi hijjatul wada a arafa ina fata ana fahimta ta sannan kuma da ayan wa minhum man yaqulu udhalli wala taftini ta sabka lokacin zafi qul naru jahannama ashaddu harra kaga tana nuna maka lokacin zafi ina fata ana fahimta ta da sauran ayoyi da an ka kawo to da haka yana da kyau mutum ya fahimci wannan ayar da ta sauka kuma lokacin sanyi misali wato innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum ayoyin da sun ka sauka dan kariya da ummul mu'minin matan manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan kaga tunda yace la tanfiru fil har yana nuna waɗannan ayoyin sun sauka a lokacin zafi shikenan kaga wannan nau'i ne na ulumul qur'an sai kai kokari ka san shi dan ka azuma da shi da ash-shita'i was-sayfi kuma ba ana nufin ash-shita'i da as-sayfi ba sanyi ne ya saukar da wannan ƙur'anin ko zafi a'a ƙur'anin ya sauka a wannan lokacin don ka turawa su ce kai kajiya akwai ƙur'anin sanyi akwai ƙur'anin zahi akwai ƙur'anin sama akwai ƙur'anin ƙasa akwai ƙur'anin makka akwai ƙur'anin madina a'a in an ce na makka ya sauka ne a makka in an ce madina ya sauka a madina in an ce zafi ya sauka a lokacin zafi an ce sanyi ya sauka a lokacin sanyi dole ka san yadda zakai raddi a shubha domin mulhidun suna nan suna kokarin su kawo shubha amin ya allah ya rabbal alamin sai Allah subhanahu wata'ala ya ce min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum min ba'di ma kada bayan yayi kusa ya zo kar ina fata an fahimci ni yazighu an gani ko bitta'i wal ya'i inji mai jalalaini ko ba ka nan bane bitta'i wal ya'i an ce bitta'i wal ya'i ne zaka gani ba kaga baka iya gani ba baka jojin malami ba bitta'i ai ma'ana yuqra'u bitta'i min ba'di ma kada tazihu bilya'i min ba'di ma kada yazihu shine ilmu qira'at to kaga da ya kawo wannan sai yace abinda ake nufi da shi tamilu to an kare bilya'i wa ta'i to yanzu waye karanta bilya'i waye karanta bitta'i kaga wanga bin shirin da dalibin ilimi zai iya yi alqira'at alwarida wato fi jalalaini wato wa takhrijuha imamu hafs da kuma imamu hamza su sun ka karanta min ba'di ma kada yazihu sauran ƙura sun karanta min ba'adi maka da tazihu kakka ce ka ɗauki ƙur'ani wanda an ka rubuta da riwayat warsh ka zo ka iske an samu ba'adi maka da tazihu ka ce kai kai kai kai sun canza ƙur'ani ku shahi murshi ko wani aran ma gardi yazo iske qur'ani a rubuta min ba'di ma kana yazihu yace ai mun ga muku sababbin qur'ani sura na an fito na yahudawa eh a'a to dukkan su kira'u iri min ba'di ma kana yazihu qulubu fariqin minhum bayan zukatan waɗansu daga cikin su sun yi kusa su karkata shine zaga yazihu ko ba haka nan bane min ba'di ma kada tazihu to in aka ce min ba'di ma kada wato yazihu to nan yazihu kaga fi'ili ne wanda an yi masa yawo alqulub kuma muannas ya kamata tunda ya zama to jami'i to sai malamai i'rabi su kai sabani kadiba cikin ad-durrul mas'ul fi ulumil kitab al-maknun in an ka karanta min ba'di ma kada yazihu sai sun ka ce i'rabin sa zai zo ta fuska ne wato guda biyu shine a ce ma kada yazihu sai a kaddara damiru sha'an a ce wato kada sha'nu yazihu qulub fariqin minhu ko ko a'a a kaddara abin da ke da munasaba da jama'ar da ta gabata tunda an ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada al-qawm yazighu qulub fariqin minhum mun gane wannan da kyau to in muka dauki qira'a kuma ta sauran wanda ba ta hafsu ba da hamza an gane ko sai da to min ba'di ma kada tazihu in kaga dama sai ka kaddara damiru sha'ani kace min ba'di ma kada sha'nu tazigu qulubu fariqin minhum ko ko min ba'di ma kada alqawmu tazigu qulubu fariqin minhum amma wasu kace in dai an kace tazigu in kan gada ma sai kace min ba wato ism suna na kada shine alqulub kenan aslin shi alaniyatu taqdimi wat ta'khir min ba'di ma kada alqulub tazigu domin ana iya ana iya isnadin fi'li zuwa gareta an gane ko to zukata sun yi kusa tazihu su karkata qulubu fariqin minhum wata jama'a daga cikin su anittiba'ihi cikin jalalain daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila takhallufi sai su zo zuwa ga at-takhalluf an gane ko shine ma'ana su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lima hum fihi min ash-shidda saboda halin da suke cikin shi wato na tsanani ina fata an fahimta ana fahimta ta to in an ka ce azzayigh intabe kalima ta azzayigh tana nufin karkata tana nufin bi karkata almailu amma sai kai hatta in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulum al-kitab al-maknun na al-shaykh as-samim al-halabi a juz'i wato na biyu a shafi na 27 yake cewa da an ka ce wazzayhu yace qila almail wasu malamai sun fassara shi da almailu karkata ya ce wa ƙala ba a duhun sashensu suka ce huwa a khassu min mutlaƙin maili a'a yana keɓanta ya fi mailu karkata ma'ana almailu a ammu min azzaikh mi ad dalilin su sun ka ce fa inna azzaikha la yuqalu illa lima kana min haqqin ila batil in an ka ce azzaihu to yana nufin abu ya karkata daga wato gaskiya zuwa ga ƙarya amma ana iya cewa mala min al-batil ila al-haqq amma ba a cewa zaga min alhaqi ila albatil da an ce zaga sai a ce min alhaqi ila albatil shi yasa Allah ce falamma zagu azaga Allah qulubahum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum ina fata ana fahimta yawwa sannan ya kawo magana ta Imam Ar-Raghib sannan ya ci gaba da bayani yace qala al-farra'u farra'u yace domin da an ka kawo magana ta abin da arragin mai littafin al-mufradatu fi gharib al-qur'an yace yuqalu ana cewa intaha ya kama magana shi sai ce yuqalu shi mai littafin shi ne kama magana shi mai ad-durrul masud yace ana cewa zaga yazihu kina aslin shi zayagha ne yazihu yazihu sai a ce zaygan wa zayhughatan wa zayaganan wa zuyuhan masadir kishkin قال الفراء ولما لم يكن اسمه فراء يتي والعرب تقول في آمة ذوات الياء مما يشبه مما يشبه لا رباوة إن جي إمام الفراء لا رباوة العرب كنم قبيلة العرب تقول تناتيوا في آمة ذوات الياء تفئل إنك دياء إن ونزاغ يزيغ مال يمين مما يشبه زغت إن أنك تزغت معنى علامة فئل النمي تغريش ياء domin inda wawun gare shi sai a mai gwamma kaga qultu qala yaqulu to duk fi'ilin da ya zama to akan wannan sai a masa kasra misru sirtu sara yasiru wa sirtu sara yasiru bisad ya kasance yasir kuma yayi tafiya wa qirtu fara yaqiru sai a ce qirtu na tuma amma ba dan dan adam yayi hira ba qirtu farahan na kira ina firaji ina ina ina farin ciki to masdar din shi ba an ce zaihuqatan ba to ana iya cewa sayruratan sara yasiru sayruratan da sara yasiru da sadun sayruratan da tara yasiru tayruratan ina fata an tuci wahidtu haidudatan hada yahidu haidudatan ya bijiri ya karkace zalika ma kunta minhu tahid wa miltu ma la yamilu sai a ce mailulatan yace la ufsi zalika kasra yawa gare shi yace amma fa amma zawatul wawi amma wadanda ke da wawun mislu qultu kama qultu wa raditu da raditu raditu asalin shi wawun ne domin masarkin shi ar-ridwani an gane ko fa innahum lam yaqulu dhalika illa fi arba'ati alfaz yace cikin larabci in dai fi'ili na da wawun to masarkin shi bai zuwa fayqulatan sai wato harfi guda wato kalma guda hudu yace alkainunatu kana yakunu kainunatan asalin shi kawala ya kunu ne kai yunata dama wa daimumatu min dama ya dumu daimumatan asalin shi dawama ya dumu daimumatan wal hayu'a min al huwa'i huwa'i shine mutun yayi kuwa a wajen yaki ha'a yahi'u hayu'atan ko ba ka dan bane asalin shi haya'a yahi'u hayu'atan wasaydudatu da kuma sayduda sada yasudu sai a ce saidudatan asirin shi sawada ya sudu saidudatan sai a samu mastarkin shi ka ji abin da ya kawo min ba'di ma kana yazihu amin min ba'di ma kana yazihu qulubu fariqin minhum bayan jama'a tau daga cikin su ta yi kusa ta karkata ina fata an fince ni an gane ko to sai ce summa taba alaihim sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansu an gane ko thumma taba alaihim sai Allah subhanahu wataala ya karbi tubansu imamu suyuti a cikin littafin sa al-itqan fi ulumil qur'an ina fata ana fahimta ka da yazo karkashin zaga yazihu yana kawo al-kulliyatul qur'aniyya ana kiransu al-wujuh wan nadha'ir kariki al-wujuh wan nadha'ir akwai shi cikin ilimi na al-qawaid al-fiqhiyya sannan akwai shi cikin ulumul qur'an to wanga na ulumul qur'an na ba wancan bane dan kaga ga alwujuh wannan ba ka cikin fiqh naka ce an kada ka cikin rami ba haka ake nufi ba akwai shi cikin ilmuka daban-daban alwujuh wannan zahir kalima ce da tana iya daukan ma'anoni daban-daban ko ko tana da wata ka'ida wanda ake amfani da ita to sai ai maka babi akwai malamin da ya littafi akan wannan ana kiransa imamu ad-dama ghani yana da alwujuh wannan zahir sai kalimar littafi yace to wa kullu ma fihi min az-zaykh duk inda ka ji kalima ta zo zaihu cikin Qur'ani yace to falmail ana nufin ta karkata illa banda wa izzagatil absar yace ai shakhasat sai ta fito baro-baro na ake nufi kaga ne ya baka kaida mai amfani can ya inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfal minkum wa id zaghatil absar kaga da sai zahito ba ta karkata Imam Suyuti yace bari ni fada ba ha gadi ba cikin al-itqan fi ulumil Qur'an to irin waɗannan ana son mutum ya gane su kamar kuma imamu suyuti ya kawo daga abul aliya ya ce ƙala kullu ayatin fil qur'ani fil amri bil ma'ruf fa huwa al islam duk inda ka ji al'amru bil ma'ruf fil qur'an ma'ana shi al islam wan nahyu anil munkar fa huwa ibadatu al awthan kenan in an yi hali da mummuna abu shine ayi shirka me yasa ce wannan saboda idan an ka umurce ka da musulunci ai duk da tauhidin da komai suna karkashin musulunci in an hane ka da shirka duk wani banna tana karkashin mi kafirci da shirka kaji ka'ida ce ce kawo kulliyar qur'aniya kadi ba cikin ma'rifatul wujuhi wan nadha'ir ba ni ne kawo ba thumma taba alaihim sai Allah subhanahu wata'ala ya karbi tuban su ko ba haka ba yawa thumma taba alaihim Allah subhanahu wata'ala ya karbi tuban su yace to bis sabati sai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su ina fata an fahimta domin ka tahi kana son kai shakka duk abin ka sai in Allah ya tabbatar da kai yasa kullum ka roki tabbata haka mun faɗa a cikin tafsirin da ya gabata ko walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka to fa ma baluna wala tattakhidu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha Allah bai ce ba'da tazabzubiha ba dan haka dole kai kokari ka roki Allah ya tabbatar da kai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙo wannan اللهم مقلب القلوب ثبت وصرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اما kai sai kace ka gane addini baka tsoron shi dan wallahi wallahi ka roki Allah sabati نسأل الله الثبات من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم bayan wata zukatun sun yi kusa su karkata sai Allah ce Allah karbi tuban su innahu domin shi Allah subhanahu wataala kana iya daukar wannan jumla ta aliliya ai li annahu domin shi Allah ta'ala raufun ko ba ka da bari raufun mai yawan tausayi ne daga ra'afa yar'afu intabe akwai ra'afa da ainun ana cewa ra'afa ra'ifa ra'ufa da ainun haɓo ya fito masa ar-ru'af in an ce ra'afa yar'afu an gane ko da alhamza shi ko ana nufin ya ji tausayinsa to shi Allah ra'ufun mai yawan tausayina wannan ita ce qira'a ta jamhur amma imamu hamza da al-imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu abu amr ibn al-ala da imamu yaqub da imamu shu'ba sun karanta innahu bihim ra'ufun ra'ufun bai ce ra'ufun ba to in anka ce ra'uf ala wazni fa'ul in anka ce ra'ufun ala wazni fa'ul to shi yasa sai in ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun na'a wato as-samir al-halabi a cikin wato suratul baqara inda Allah ce wa ma kana Allahu li dhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la raufur rahim bayan an kawo wadannan kira'o'i sai yace wato kenan wadanda suka karanta raufun ala wazni nadus nadus da nunun sai ai mata fatha dalun ai mata dhamma sai sinun nadus shine mutumin da yake alfahim mutum mai yawan fahimta to dan haka larabci akwai wannan yace kuma akwai cikin kira'o'i wanda suke karantawa a larabci wa fi raufin lugatani akwai wasu luka guda biyu bayan ra'ufun da ra'ufun yace lam tasil ilaina bihi ba qira'atu amma ba a karanta da su ba qira'a ko qira'a mutawatira ko shadda shine larafa suna cewa ra'ifun ra'ifun kenan mutun ne mai yau to sai fa'ilu yace ala wazni fakhid yace wa ra'fun kuma ana cewa ra'fun mutum mai yawan tausayi ala wazni sa'bun yace to wa inna ma qaddima ar-rahim li ajli al-fawasil biyasa Allah ya gabatar da rahim yato qaddima ala rahim li ajli fawasil me yasa Allah gabatar da raufun akan rahim saboda kallon fasila ta aya ai ana iya cewa innahu ra'u innahu bihim rahimun rauf amma sai aka ce innahu bihim raufur rahim to saboda a hankalta ma fasila ta ayoyin da suke wato zuwa bayan ta don rahimun zai sake zuwa nan ga wa'ala salafati alladhina khulifu kaga bi mun ki ita za ta zo yace kuma warra'afatu ashaddur rahmati rahama in an ce ra'afa ta fi rahama wato wajen nuna tausayi ba sani ko mun fahimta ba fahiya a khassu minha ma'ana in an ce ra'afatun tsananin tausayi da jin kai amin bambanci ke na tsakankanin su al'alaka bai na alfa al'umumu wal khusus aw al'umumu wal khusus min wajhin aw al'umumu wal khusus al mutlaq duk kalima in sun ka zo tare sai ka duba su to me yasa tunda ar-ra'ufu ya fi karfin ma'ana ya fi nuna tausayi shi yasa Allah ce wala ta'khufkum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to amma me yasa sai aka gabatar da raufun ga akan rahim ya kamata a kawo wanda yake karami sannan aje zuwa gami babba amma sai aka fara da ni da babba sai aka je karami to uslubi biyuna wannan ana kiran shi uslubu tadalli rike da kyau ma akwai uslubu tarakki akwai uslubu tadalli wani lokaci a fara daga ƙasa a yi sama wani lokaci a fara daga ƙasa a yi sama to na an faro ne daga sama sai aka yi ƙasa ƙur'ani na amfani da waɗannan tanazzalul mala'ikatu sai ce mi war ruhu a war ruhu al mala'ikatu kaga war ruhu cikin mala'iku wani ne a bamban su to wannan wani usulubi akai adam da karbi zuwa babba kaga nan an yi uslubu at-taraqi dai daga ƙasa akai sama amma akwai uslubut tadalli sai ayo kasa wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh sai aka fara da manzo Allah sai aka yi kasa tadalli ke to to wannan sura ne tadalli an gane ko Allah ya kyauta innahu bihim raufun Allah mai tsananin tausayi na gare su rahimun mai jin kai ne rahim fi'ilinsa fa'ilun ne ala wazni fa'il siga ce ta mubalaga da fa'ulun da fa'ilun duk suna iya zama siga ta mubalaga nan raufun wato yana nuna ismul fa'il rahim kuma ma'anar rahim kenan fa'ulun bi ma'anar fa'il wa fa'ilun bi ma'anar fa'il dunna haka yake nufi domin fa'ulun yana iya zakuwa bi ma'anar maf'ul kuma fa'ilun yana iya zakuwa da ma'anar maf'ul amma da kilahuma bi ma'anar fa'il domin Allah shi ne zai jijin zai tausayin su kuma shi ne zai jin kansu zai jin zai jin kansu mun fahimci wannan da kyau ko shi ko rahim fi'ilinsa fa'ila yaf'al rahima yarham ba a ta rahama in ka faɗa wallahi sai da dare ka to ƴan uwa wannan shine abin da ya shafi al-alfaz da al-qira'at yanzu abu guda ya zo na ƙarshe wanda zamu karkare da shi shine matsalolin da wannan aya ta kumsa matsaloli guda biyu akwai matsaloli na aqida akwai kuma matsaloli na aqida zamu fara da matsala ta farko shine cewa nan da anka ce laqad taballahu shi tuba akwai al-mutlaq da kuma al-muqayyad a cikin mi a cikin ilimin shari'a in ka diba cikin littafin القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها الصفحة تدريه أدى أشرين ترى يكاو قائدة يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد إذا اتحد لسبب والحكم إذا مطلق يزود مقيد تزعل كثير بسكين سؤالورا أكن لها مي ونن قائدة تكين فيه شيني توا Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wato innal ladina kafaru thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum ulaika hum dhalun kuma ka bani da Allah ya ce ba za a karbi tuban su kaga yazo mutlaq ina fata ana fahimta to amma ko da su ayoyi sai su sunna cewa shi tuban nan akwai lokacin da ake karba shi akwai lokacin da ba karba sai Allah ce wa man yartaji minkum an dinihi satami fayamut وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره shi yasa ma malamai suka yi sabani shin idan mutun yayi ridda aikin shi ya kare kwata kwata ya wargaje koko akwai sauran aikin sa mutun da ya kafirta sai ya tuba ayyukan shi sun dawo ko su dawo ba idan aka ce ayyukan shi sun habitat a'maluhum wa man yartadi minkum an dinihi to in yayi aikin hajji sai ya sake wani aikin hajji dan habitat a'maluhum kuma fi dunya wal akhirah wasu malamai suka ce a'a wa man yartadi minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika hadathu amalu fid dunya wal akhirah sai in ya mutu yana kafiri aikin su ka baci to samaratul khilaf idan mutun yayi aikin haji yana musulmi ya kafirta in mun dauki habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah sai saki sabo aikin haji na farilla amma idan muka dauki cewa a fa yamutu wa huwa kafirun sai in ya mutu yana kafiri to kina aikin haji shi ya dawo tunda wasu na cewa ai hatta da mutumin da ya musulunta bai taba bai yi aika alkhairi da kafiri ai mummunan za a maida shi mai kyau Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun satami wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila 'amalan salihan fa ulaika يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما to in kafiri ya samu wannan dama aka aka mai da mummuna mai kyau to balantana wanda ya taba shiga musulunci ya dawo ya bar musulunci kuma ya dawo ai shi fitin ta samu wannan bonus daga rabasa to mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu tunda yanzu muna zancen laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina sai mu zo akan ka'idodi na mu'amala da sahabbai waɗanda suke da alaka da aqida kai tsaye ana gane ni kyau in muka kare da waɗannan ka'idodin na aqida sai mu taba mas'ala guda ta usulul fiqh da fiqh daga nan sai mu daura ka'ida ta farko rike da kyau kadiba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa daga safha ta 181 zuwa safha ta 206 yace ka'ida madhhabu as-sahabi hujja madhhab na sahabi hujja in an ce as-sahabi yace lugatan mansubun ila as-sahaba abinda an ga danganta zuwa ga sahabi sannan kuma as-sahabi fi istilahil muhaddithina wajen malaman hadisi mallaqiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam mu'minan bihi yayi imani da shi wa mata alal islami kuma ya mutu akan musulunci walau takhallalat ridda ko da ya taba yin ridda kina ko da yayin ridda dawo musulunci shikenan yana da matsayin shi na sahabi mun gane wannan wa amma fi istilahi jamhurul usuliyin amma wajen malaman usulul fiqh فالصحابي wanda ake kira sahabi huwa man qalat suhbatuhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda wato abokantaka shi ta tsawaita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutatabbi'an iyahu ya bi shi me yasa malaman su fiki suka ce wanda ya bi shi ya zauna tare da shi saboda gare shi ne za a iya samun hukumce hukumci shi yasa suka bambanta mun gane wannan ka'ida to wannan ka'idar za ta yi muna tasiri ne tunda an ce mazhabus sahabi hujja ina wannan matsala da ta kawo sabani shine cewa hukmu ta'liq at-tama'im idza kanat min al-qur'an shin laya wanda aka rubuta al-qur'ani da ita shin ta halatta ko bata halatta ba sai malamai suka ce to yanzu kafin wannan sai an yi tahrir muhallin niza at-tama'im ala thalathati aqsam su gangumma waɗanda ce malayu an gane ko suna da hali guda uku an gane ko na farko ma kana min at-tama'im ash-shirkiyyah akwai na shirka waɗanda an ka rubuta sunan wani Allah ko aka kira waɗansu aljannu ko an hada da sihiri na biyu at-tama'imul mustamila ala hurufin muqatta'a aw talasim waɗanda an kai da huruful muqatta'a harufa da an kai yanke a ba ta sa aw talasim talasim shine aw kalamu la yufham ma'anar da ba a gane ba wasu abubuwa maganganu da ba a gane ba to waɗannan ana tunanin misali ba na bokaye bane amma dai an rubuta wani maganganu waɗanda ba a san ma'anar su ba cikin al-khirz ko al-wada duka al-khirz kinnan ko al-kharz da ra'un da zayun cikin wata laya kenan sune al-wada kinnan sai malamai su ce to wannan shi ma yana shiga cikin shirka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaka tamimatan faqad ashraka hadisi ne na Imam Ahmad ina fata an fahimce ni Sheikh Nasiruddin Albani kuma ya inganta shi sai kuma qismi na uku at-tama'ibul mushtamila 'ala al-Qur'an waɗanda suke da alaƙa da alƙur'ani misali an rubuta ayar alƙur'ani to nan ne aka yi saɓani ala ƙaulaini a kan ƙauli guda biyu wasu ka ce la ya juzu ta aliƙuha ko da alƙur'ani aka rubuta bai halatta ba a ɗarma a ɗaura laya li umumi na hayin nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'aliƙi tama'imi wal wa'idi alaiha domin da ya ce man ta'allaka tamimatan tamimatan kaga man tufidu al-umum tamimatan an-nakra fi siyaq ash-shart tufidu al-umum na'am hau sun kace bai halatta ba ina fata an fahimce ni to amma sai suke cewa to yanzu ya za a yi da kuma wata riwaya da ake yiwa an gane ko an samu waɗanda suka ce ana iya wasu suka ce akwai hadisi na Abdullahi ibn Amr hadisi na Abdullahi ibn Amr min annahu kana yu'alliqu at-tama'im ala awladihi as-sighar shi kuma wannan hadisi na Amr bin Shu'aib ne an abihi an jaddihi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza fazi'a ahadukum fi an-nawmi falyaqul a'udhu bi kalimati Allahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun fa innaha lan tadurruhu fa kana Abdullah ibn Umar yulaqqinuha man balagha min waladihi sai ya koya mishi wa man lam yablugh minhum katabaha fi sakkin thumma allaqaha fi unuqihi shikenan suka ce to wannan shi Abdullah ibn Amr ‘ya'yan shi wanda ya koyan da ya iya yana koya masa wanda bai iya ba kuma sai ya ɗaura masa an gane ko to a nan to in mun ce mazhabu sahabi hujja kaga da wannan za a fake sai a ce mi sai a ce to ana ɗaura laya amma ta alqur'ani ko ba haka ba to a nan ba za mu ce wanda ya ɗaura laya ta alqur'ani zai kafirta kai tsaye ba ba za mu kafirtar da shi ba amma dai a nan za mu ce bai halatta ba saboda wanga asarkin abu dawud da ya fitar da shi ina fata an ce kuma mazhabu sahabi ne sannan isnadin wannan hadisi inji malaman hadisi har zuwa ga ibnu amr daidai shike amma akwai muhammad bin ishaq wa huwa mudallis shi muhammad bin ishaq mutum ne wanda yake ta fuskar hadisi ta fuskar ghazwat ghazawat yana da karfi amma ta fuskar hadisi yana da rauni kuma mudallis ne to shi kuma ya ce an ana an anatul mudallis kuma sababun lit tad'if al hadith da haka wanda hadisi da'ifi ne nabi kuma min babi saddi dhara'i saboda in an ka ba da dama a rubuta ta Qur'ani daga rabbi za a yi sai a maida abin kasuwa a rubuta ta aljannu a ce a a ai kaga sun samu shubha sai a tushe wannan domin hanyar da za ta kai ga shirka duka gaba ɗaya za a yi za a tushe ta ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu qawlu sahabi amin laysa bi hujjatin idha khalafahu wa tughayruhu min as-sahaba idan sahabi ya faɗi wata magana sai an ka samu sahabi ya saba mishi ko ta magana ko ta aiki to magana shi ba ta zama tuwa hujja kai tsaye tunda an samu wani sahabi ya saba mishi ina fata ana fahimta to wannan kuma shine za a yi raddi ga wanda man yu'azzimul athar ghayr al-mashru'a wadan sai su ce ai a yanzu misali kun ga wanda je makka hajji ko umra sai ku ga an kai mutum bayan an kai shi masallacin madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam an kai shi quba an kai shi uhud wadanda duk ana ziyara su ko an kai shi baqiya duk wadanda ana ziyara su ko sai ga an kai mutum masallajidus sab'a wasu masallatai guda bakwai kan iske wasu masallaci biyu nan akwai masallaci uku can saman dutsi kaza sai akai ka ba wani nasi ba wani dalili akan wannan akai ka masjidu qiblatayn shi kanshi masjidu qiblatayn ba wani dalili cewa wannan shine ma masallacin qiblatayn amma zamanin daular Usmaniya ana ganin suka yi tattado waɗannan asarikin da wanda adadi da wanda ba gari ba akai ka masjidu Umar akai ka masjidu Usman akai ka masjidu Aliyu akai ka masjidu Abubakar ana cewa asalin su masallatai ne na idi a unguwannin nan su lokacin da Madina bata girma ba amma sai akai ka gurin mutum sai ya ce sai an buda mai in an buda mai sai ya shiga ya yi raka'a ya roki Allah ina dalili babu ina da anka ce ka rajirce wannan masallacin haka yi addu'a haka ga mallan littafi za a yi aba wani a ce in ka zo daidai wannan masallaci ga abin da zaka wuce masallaci kaza ga abin da zaka faɗa shi yasa wai du wanda ya buɗe wurin aikin haji in bai ka mutane irin waɗannan wurare sai a ce kai wannan cuta ce suke ina fata an fahimci to wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya nuface shi da ibada yace ayi ibada a wurin ana ana ibada amma wurin da kawai ya faru ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta kama shi sallah wannan wurin ba za a yi ba ba za a yi cewa ba dole sai an je an yi shi waɗanda suke kafa hujja da wannan suna kafa hujja ne da hadisin da ya zo na Abdullah ibn Umar yana cikin sahihul Bukhari an gane ko suke cewa sayyidina abubakar sayyidina abdullahi ibn umar kana yataharra qasda amakina min turuq almadina fa yusalli fiha wai sayyidina abdullahi ibn umar yana zuwa wadansu wurare yana sallah a cikin hanyoyin madina wa annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a wannan guri in ka diba cikin sahihul bukhari in ka diba hadisi na 480 da uku zaka gane shi sai suka ce to wanda ita ce hujjar su dan haka in an ce manzo Allah sallallahu alaihi kaza ka je wannan wuri ka je wannan wuri ka je wannan wuri amma idan aka duba sai malamai suke cewa a'a wannan babu hujja akan shi domin bi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sallah ta kama shi a wani wuri zai yi zai yi sallah a wannan wuri tun da bai yi umarni ya ce aje a yi ba kenan wannan ba za a kafa hujja da shi ba don sauran sahabbai babu wani sahabi wanda an kama ruwaito ya yi irin wannan da haka wannan yana alaka da aqida shine sanin mazhabar sahabbai abu ne mai muhimmanci a wajen tattaunawa a aqida da fiqh mun gane wannan sai mas'ala ta biyu a karkashin wannan mas'ala ta sahabi idan abin nan ana iya saba mishi idan khalafahu ghayruhu min as-sahaba ar-radd man yara al-khuruj ala al-hakim al-fasiq shin ya halatta idan shugaba ya zama to fasiki ne ya kamata a yi masa khuruji ko ko bai dace a yi masa khuruji ba ga hadisai nan waɗanda sun zama tumu tawatirai bai halatta hakimi ai masa kuruji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyasbir alaihi yayi hakuri fa innahu man faraqa aljama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliya ina fata an fice ni hadisi ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi da kuma Imam Muslim sai suka ce to kenan waɗannan hadisai da aka kawo suna nuna cewa shugaba za a yi masa biyayya ne wato koda ya kasance fasiki ne amma waɗansu suka tafi cewa a'a in shugaba ya zama to fasiki ne yace wa zahaba ba'dhum ila jawazi wato al-khuruj ala al-immati al-fasaqa mustadillin bi qiyami Husayn saboda Husayn ji kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya hita to Husayn ba a ce mai mi ijtihadi ne yayi yayi sabari akan wannan mas'ala fitar da kuma ummul mu'minin Aisha ta yi har suka yi yakin Siffin da ita da Ali radiyallahu anhu ko ba karan bane shi ba ijtihadi ne ta yi sannan Sulaiman bin Surad da wato aka iske su a Makka da shi da Abdullahi bin Zubair har aka yake su da Abdullahi bin Muti shi ba da yayi aka same su da cikin sabai sai a ce sun yi ijtihadi amma al-khuruj ala al-hakim al-fasir ba za a yi ba sai in ya zamanto sun kawo doka ta kafirci nan kan idan suka zo da kafirci ba za a tabbata a gare su ba sannan kuma shi jihadi ba a yin shi da ka sai in sharuɗan jihadi sun tabbata malamai ne da su tabbatar da shi ga shugaba ba mutum na zai zama bai koma cikin daji ya ce a shi shi ne shugaban musulmi wa ba ya yadda da karatun ka yadda kai da abin da aka zama tun shugaban musulmi mun gane wannan ko to yan uwa kuma matsala ta uku wanda ita ce ta ƙarshe qaulus sahabi fi ma la majalil ra'ayi fi maganar sahabi idan ya zamanto abin da ra'ayi ba zai zo a cikinsa ba idan sahabi yayi magana a cikin abin da ra'ayi zai zo kenan ana gane ijtihadi amma abinda ra'ayi ba zai zo ba ya zama mi ya zama wahayi ko dai ya zama to kenan dole na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan labari tunda in ba ta fuskar wahayi ba shi ma sahabi ba zai san wannan ba wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyi bi ibnihi ma yasha innahu aliyyun hakim bai ba ta fuskar wahayi to wannan akwai kusan wato ka'ida guda mas'ala daya da mas'ala ta biyu da mas'ala ta uku da suke karkashin wannan babi da mas'ala ta hudu kenan da suke karkashin wannan mas'ala ba za mu samu kawo da mu kawo ta ba saboda lokaci ya mun halin sa insha Allah ta'ala sati mai zuwa in muna cikin masu rayuwa za mu zo mu ɗauki waɗannan wannan ƙa'ida da kuma mas'aloli guda hudu da suke ƙarƙashinta da kuma mas'ala guda da take da alaƙa da fiqh da usulul fiqh sai waccan mas'ala ta aqida da ijtihadi za mu kawo ta daga nan sai mu dora akan ayoyin da za su zo gaba in Allah ya so kuma ya yarda malam waɗannan ayoyin sai ka dan sake maimaita mana su mu dan ji su laqad taballahu da wa'ala thalatha da ya ayyuhalladhina amanu
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا وكونوا مع الصادقين
abinda muka fada ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh